ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaidar godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidul Imam Bukhari domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Kitabut Tauhid a majalisin mu mai taken Tauhidi shine asalin addini yau muna shidda ga watan Sha'ban hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi babu ma ja a fi sihiri babin da ya zo game da bayanin sihiri mai ake ce ma sihiri a sihiru huwa tahwilu shai'i an wacihi abinda ake ce ma sihiri shine a juye abu daga yadda yake kana ganin abu abu yana hori a juye shi a maida shi baki tana son shi a juye ta koma ba ta son shi yana lahiya lau a juye ya koma baya da lahiya ana gani ko shine tahwilu shay'i an an haqiqatihi shine a juye abu daga yanda yake a asali a istilahi kuma suka ce shinga ce tsakanin shedanin aljani da shedanin mutum akan shedanin mutum ya yi wata ibada wadda Allah kawai ake ma ita ga shaidanin aljani shi kuma shaidanin aljanin ya biya masa da bukatarsa ana gani da kyau ko wannan shine kenan sihiri a istilahi wa qaulillahi ta'ala da kun fadin Allah madaukaki wa laqad alimu kuma hakika su sun san su sun sani masu sihirin nan lamanishtarahu duk wanda ya rika ta'amuli da sihiri ma lahu fil akhirati min khalaqin baya da wani rabo a lahira ma'ana wannan ayar Allah yana tabbatar da duk wanda ya mu'amalanci sihiri to baya da rabo baya da rabo a lahira wa qaulihi da kuma fadin sa yu'minuna bil jibti wat taghut suna yin imani yahudawa da nasaru suna yin imani da sihiri da kuma dagutu qala umar umar yace al jibtu as-sihr al jibtu shine sihiri wat taghutu ash-shaytan shi kuma dagutu shine shaytan وقال جابر جابر يتي الطواغيت كهان يتي أبوتوتي سوني بوكاي كان ينزل عليهم الشيطان kenan at-tawaghitu kuhanun ma'ana dagutoci bokaye ne ko kuma bokaye dagutoci ne yanzilu alaihim ash-shaytanu shaydan yana sabko musu kenan tunda shaydan ya sabko musu shine dagutu kenan su ma sun zama me sun zama dagutun fi kulli hayyin wahidun ako wanne jama'a daya daga cikin shedanun yana sabgowa a wajensu kowanne jama'a nasu shedan yana sabgowa a cikinsu na bokaye an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu saurin halakarwa ma'ana masu saurin kada mutum a wuta ƙalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa ma hunna menene waɗannan abubuwa masu saurin halakarwa ƙala sai ce a shirku billah shine shirka da Allah hada Allah da wani a cikin bauta wasihiru da sihiri wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqqi da kuma kisan ran da Allah ya haramta a kashe in ba da gaskiya ba wa aklur riba da kuma cin riba wa aklu malil yatimi da kuma cin dukiyar maraya wa tawalli yawmaz zahafi da kuma bada baya a ranar da ake yaki ma'ana ana cikin yaki mutum sai ya bada baya ya rogo idan bada baya na shiri ne ko kuma na dan kashe a cikin wasu jama'a ne babu laifi ɗan magana suka ce ja da baya ba tsoro ba ko wannan shine mace ne kenan shiri ne ko ko mi suke ce a gaba makircin yaƙi ne ko wannan shi ne dai duka suna cewa shiri ne ko kuma makircin yaƙi ne to kenan gudu a ranar da ake cikin yaƙi ma'ana ana nuhin yaƙi na jihadi na musulunci amma irin wannan yaƙi na wanda baya da alaƙa da musulunci wannan ita kanka ana gaya da ke ko in ka gudu a wannan lokacin baka yi lahi ba wa qadful muhsanati al-ghafilati muminat da kuma yin kazahi ma'ana ƙirƙiran ƙarya da sharri ga mataye wanda suke muhsanat ma'ana katangaggu wanda suke kamammu domin mace wadda take ba kamamma ba ana gani da ke ku in an mata kazahi to ita ta shayo ko amma mace wadda take kamamma ya mata kazahi shine abin yake girmama kina almuhsanatu kamammu alghafilat wanda suke gafalallu daga ma abin da ake so a dallaha musu ma'ana busu gafalallu ne game da wannan sabon da ake musu sharrin sa almu'minat sannan kun mumunai ne wannan su ne abubuwa guda shidda guda bakwai masu saurin halakarwa a cikin wannan hadisi da manzo Allah ya kawo muhallu shahid menene anan wasihir ko sihiri shine muhallu shahid kin wa an jundabin marfu'an an karbo daga jundab hadisi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haddu sahiri darbuhu bisayfi haddi hukuncin masihirci shine a bige sa da takobi a sare masa wuya nan ana nuhin boka ba wanda ya je aka masa bokanci ba sai idan ya kasance da ya je ya ce ai masa bokanci aka yi bokancin da ya kashe mutunan da ya ce ai ma bokanci da wani lokacin za a kashe shi tunda ya yi mi ya yi kisa ana gani da kyau ko amma a sahir ana abin da ake nushi ne asali mai bokakin asali shi bokakin ana gane da kyau ko na wa fi sahih al-bukhari a sahih al-bukhari an bujalata ibn abada anan yace rawahu tirmizi wa qala as-sahih annahu mawqufun magana mafi inganci mawqufi ne ma'ana magana da jun da bace ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sahih al-bukhari daga bujala bin abada qala yace kataba umar ibn al-khattab umar dan khattab ya rubuta saƙo zuwa ga hadawansa a niƙutulu kulla sahirin wa sahira akan cewa su kashe dukkanin wani masihirci da masihirciya dukkanin boka da bokanya ƙwale ce faƙatal na salata sawahira sai muka kashe bokaye guda uku a lokacin da wannan saƙon ya zo muna in yanzu ne aka rubuta wannan saƙon ai ba uku ba za a ala gane ce ɗaruruwa ne za a kamuwa garin ga cike yake da bokaye ana gane da kyau ko domin akwai wasu mai yake da suna akwai wasu da suke da rigar malunta alhali bokaye ne da yawa daga cikin tsibbannin bokaye ne an guluce da kan zabo ko da kan kaza ana gane da kyau ko wanda shi da kenan a baki allah amma a zuci shaidan wanda su ne allah ka raba mu da irinsu sun lalata mu na mata da 'yan siyasa da 'yan kasuwa kai abin manzu kowa yake haɗin boko ma yi suke ana gashi da ke ku a su su za wannan daban ne ai lalaci wai yanzu ɗan examin kinga in za a yi wai yara suna neman malami wanda zai musu aiki su samu examin ni wannan da idanuna na ganshi da jimawa akwai wanda shi kuma turumin tambaya wai wani malami ne suka je a musu addu'a sam sai ce su kawo alƙalamin da za su yi rubutu da shi ya ce da kun yi malami kun yi kunki ya muku addu'a ya ce ku kawo abu kaza abin ne za a ma addu'a to kusan da cewa wannan farfar ina ku ina ku boka ne bai ba malami ba ne ana gaya da ke ko wannan shi ne kenan kenan a musu addu'a ga alƙalamin kawai da sun aza sai ta rubutu Allah ya sauki abu ne wanda kun baya yiwa inda ba surkullan ya kai inda ya kai ba halan ya ce na subhanallah to kaji in kaga kenan in baka ma zo da rezar ba wai su sun taba irin wannan da suka kai dukkin ma gaba ɗaya suka ƙi ana gani da kyau ko wannan shi ake ce ma wajen neman gira wajen neman gira an rasa ido na'am bala yace wa sahha an hafsata radiyallahu dama Allah yace wala yuflihu as-sahiru حيث أتى وصح أن حفصة رضي الله عنه أنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها hafsa ta yi umarni da a kashe wata baiwa ta ta da ta yi mata sihiri fa qutilat sai aka kashe ta aka mata haddi na kisa wa kaza sahha an jundabin haka kuma ya inganta daga jundab qala ahmad ahmad yace an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga guda uku daga cikin sahabban manzon Allah dukkanin suna bada fatawar me yake da suna wanda yayi bokanci ko boka hukuncinsa shine mi hukuncinsa shine kisa wanda shine kenan wanda yake nuna munin abin da suke yi munin abin da suke yi fihi masail a cikin wannan akwai mas'aloli al'ula na farko tafsiru ayatul baqara mun samu fassarar ayat take cikin baqara الثانية نبي تفسير آية النساء من سامو فسر آية تكتشف سورة النساء الثالثة نأك تفسير الجبت والطاغوت من سامو فسر الجبت والطاغوت والفرق بينهما دممنتي أسكانيسو الرابعة نهد أن الطاغوت قد يكون من الجن kasancewar ɗagutu yana iya kasancewa daga cikin aljannu wa kada ya kunu min al'inshi kuma yana iya kasancewa daga cikin mutane alkhamisa na biyar ma'rifatu sab'il mubiqat mun san wa'annan abubuwan guda bakwai masu saurin halakarwa al-makhsusati bin nahyi wanda aka keɓance su musamman kuma aka hana su ma'ana an hana abubuwa da yawa amma kuma su aka keɓance su wuri guda hanin su ya ƙara hannuwa as-sadisa na shidda anna sahira yakfur kasancewar masihirci kahuri ne ma'ana mai sihiri to yana kahurta asabi'a na bakwai annahu yuqtalu wala yustatabu ana kashe shi ba a neman ya tuba abinda ake nuna wala yustatabu shine idan mutum yayi ridda yana musulmi ya bar musulunci me hukuncin sa kisa ko amma sai an mi sai an nemi da ya komo sai an nemi da ya komo musulunci in ya kiya ne za a sartar masa da wannan hukunci to shi boka shi ba amma neman ya tuba in ya tuba can tuban nashi ya amfani shi a ina a lahira ana gahin da ke ko shi ne wannan ke shi ne ma'anin wala yustatabu athamina na takwas wujudu hadha fil muslimina ala ahdi umar kas an samu wannan wai a zamanin umar daga cikin zamunna mafi alkhairi fa kaifa ba'dahu to ina ga zamanin da ba nasa ba inda malam na wannan zamanin sai ce to ai yanzu ba ba mutu ko wannan shine kenan inda ma masahirta bokaye hamma wai kungiya ke gare su hamma suna da damar su je su ga shugaban kasa ana gane da kyau hamma suna alfahari wasu hito suna abin ga ai mu mun gadi wannan ne daga kakannin kakannin kakannin kakannin mu subhanallah wai sihiri yake takamar ya gada warista shirka an sadati kufrin fa bi'sal ilfu shirkun yastajiddu wai ka gadi sihiri to Allah wadaran gadon da ya kasance na sihiri da na shirka wannan shi da kenan har ma in ana roƙon ruwa su ma za su je roƙon ruwa ana gani da ke kuma yawa ma dalilin su ne ruwan ba su albarka su kamata ya hana hana musu hanyar roƙon ruwa ana gani da ke ko wanda shi to amma da yake al'amarin sai a hankali iyaka mu dai hudi ne namu akwai wani wa'azi da muka yi kwanaki muka sami shi taken khataru as-sihri was-sahara ko kuma khatarus sihiri alal fardi wal mujtama hadarin sihiri ga al'umma da kuma ɗaiɗaikun mutane daga ciki nake cewa kamar yanda ake neman barayu ana kama su ake neman yan ta'adda ana kama su ake neman masu safarar kwayoyi ana kama su ruwa a jallo to wa'inda ma cancanta a kama su ne bokaye domin duk nau'in wa'innan mutanen suna ta'amuli da wa da bokaye dukkanin suna ta'amuli da bokaye ana gane da ke ku wannan shi ne kenan da 'yan ta'addan da 'yan mai ke da suna barayun da 'yan safarar kwayoyi dukkanin suna ta'amuri da abin ga Allah ya sauke kai sosai an rushe shi yanzu a saudiya ba ma wai ka hito ka ce kai boka ba ne laya ma'aganka da ita laya ma'aganka da ita eh ina a algeria ko su ma ko tukun gani eh sosai har libya shi wannan sosai wannan abin ya shahara sosai akwai wani abokinmu da yake ba mu labari sun yi mota guda da wani wani mutum to shi a tare da shi akwai laya wai shi a shi laya da aka bashi na kasan in da boye ne suke shiga suke shiga libyan na wai ka a ganshi aka ce kowa ya sabko shi sai zaman ne shi wai zaman da shi ne yake tsammani ai ba mai ganin shi ala asabku asabku ya yi keme ne yana zamne yana ta musu kallon hadarin kaji wai shi tsammanin shi ba su ne ba su gane shi can wani ya hau sama ya turi ke shi faɗo yana faɗo a tsirin shi ya ga laya a wuyarsa ya ce a sahir sahir boka boka suka fara bugun shi suna abin ga Allah gane da ke ku wannan shi ne kenan Allah ya tsare malai ce babu bayani shay'in min anwa'is sihri bayan bayani akan wani nau'uka daga cikin nau'ukan sihiri sihiri yana da nau'uka masu yawa wanda mun shayi muhadara akan shi kusan ina ji mun kai muhadara hudu akan sihiri duk kowace zaka ji wani sabon abu wanda baka ji shi ba a cikin waccan قال أحمد أحمد يتي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة الله ينتيوا إن العيافة للي إيافة أنا قاين لكيوكو والطرق والطرق دكما طرق والطيرة دكما atira ana gane da ko shine a kori tsuntsaye shi kai tsaye na atira ana nuhin canfi min aljibti dukkanin shi yana daga cikin aljibt yana yana daga cikin sihiri ana gane da ko yana daga cikin wani nau'i na sihiri qala aufun aufun yace al-iyafa shine zajru at-tayr al-iyafa shine mutun zai zo zai yi balaguro ana gane da ko sai ya zo ya tada tsuntsaye idan tsuntsayen nan suka yi gabas ana gaya da ke ko sai su canke da albarka sai yi gabas idan suka yi yamma ana gaya da ke ko sai yi yamma ko kuma kishiyar in ya kasance irin tsuntsayen da ba a so ne in suka yi inda suka yi sai a ceto nan ne babu sa'a sai a yi inda ba su yi ba ana gaya da ke ko shi ne ma'anar al'iyafa amma asali attira shi suna ne wanda ya game su gaba ɗaya don shi suka yi yawan yi shi za ake ce masa attira ko da ke akwai babin shi mai zaman kansa a can attarku shi kuma alhattu yukhattu bil ardi shine zane da ake yi a ƙasa ai kuna ganin irin wannan ko yan duba sai a zo a buga ƙasa ana me ana zane zane suna yi suna duba wannan ƙasa ana ganin da ke ko ya kalle ka wataran ya yi murmushi wataran kuma ya game idanu wata ran ya ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana kai da kyau ko wannan shi da shi kenan in bala'i ne amma in kan shi ne ta shaha ba zai aiki da shi ba shi ne ake ce ƙaryar ƙasa wai dan duba ya gano ranar mutuwar shi ko wannan shi da kenan wal jibtu qala al hasan rannatu shaytan shine ƙara na shaytan isnaduhu jayyidun wa li abi daud wan nisa'i والنسائي وابن, وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة, شعبة من النجوم duk wanda ya meke da suna ya cirato ya yi amfani da wani abu daga cikin meke da suna tauraru ma'ana yi amfani daga cikin wani abu daga cikin ilimin tauraro ko dubin tauraro da ada ake yi faƙad ya tabasa shu'batan min as-sihri to ya baskato ya ya ɗoybo wani yanki na sihiri zada ma zada ya ya ƙara abin da yake so dai ya ƙara ma'ana dai dubin tauraro da ake ada na yanzu ya sha bamban domin na yanzu ta hanyar ilimi ne suke yi amma shi kuma dubin tauraro na ta tare da sihiri ne suke yi idan aka ga tauraruwa kaza ta yi kaza ko tauraruwa kaza ta yi kaza sai a ce kaza ne ana gani da ke ko kuma wannan dukkanin shi tare da aljanu suke wannan to amma shi na yanzu ilimin tauraro shi wannan ilimi ne zalla baya da alaka da me baya da alaka da me baya da alaka da sihiri shi yasa na yanzu ya halatta ilimin tauraro domin ta hanyar shi ne ake gano me ruwan sama ko da abin da ya kamata ko da yake duka hasashe ne za a cewa hasashe ba a cewa tabbat amma na da da sihiri suke amfani da to shine manzo Allah ya ce duk wanda yayi amfani da wani da koda kadan ne na ilimin tauraro to ya ɗebo wani bangare na sihiri ya ƙara ya ƙara abin da yake so ko bai ƙara ba رواه أبو داود وإسناده صحيح وللنسائي رواية إمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها دون دي وني كلي سيتو في أتكين سفقد سهرة يا سهري أنا قانا شكو شيني معنى النفاثات في العقد يكو ما ستو في أتكين قول لك to duka wannan yana daga cikin nau'i yana daga cikin yanda masiyarta suke sayarin su akwai su kulluka da ake ana ana yin tofi wa man sahara faqad ashraka kuma duk wanda ya sihiri to yayi shirka wa man ta'allaka shay'an kuma dukkanin wanda ya ya rata ya rata wani abu wukila ilahi to za a za a wakilta su zuwa gare sa ma'ana Allah zai kyale sa wannan abin da ya rataya wannan abin da ya dogara da shi na laya ne ko abin da kama da haka Allah zai bar shi da wannan abin ya kare sa ana gane da kyau ko shine ma'anan wukila ilahi وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كسورنا هل أنبئكم ما العضه شنكنا سئلنا مكمنين العضه أسلي العضه دقاء العضاه شيني قيا كنا سئلنا مكمنين قيا هي النميمة إتتي النميمانش قيا تي أنا قاين لكيكم يسوكي وانغا يسوكي وانغا القالة بين الناس ana gane ki ku doko magana a tsakanin mutane kana kai ka kaima wanga tashi ka doko ta wanga kaima wanga doko ta wanga mai ke da suna ka kaima ka kaima wanga ana gane da ki ku a takaice dai abin da ya sama la ya kawo wannan dan saboda kamar yadda ake amfani da sihiri wajen raba mutane ana amfani da me annamimanci musamman mun karanta wannan hadisin da yace walahuma an ibni umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra lalle a cikin bayani ma akwai sihiri ma'ana mutum zai iya yin bayani wanda zai iya juye gaskiya ta koma ƙarya wanda zai iya juye masoya su koma me su koma makiya dalilin maganar da zai wannan shi ake ce ma annamimanci kenan shi ma annamimanci wani nau'i ne na me na ƙaramin sihiri shine wani mai hikima yake cewa tanaha 'anil namimati wajtanibha فإن النم يذهب كل خير يثير أخو النميمة كل شر يثير أخو النميمة كل شر ويكشف للخلائق كل سر يتي كنيسة النميمانتي دمشي النميمانتي ينا زبد لادم متم إن دي كان النميمانتي to duk wanda ka hada su suka yi rigima tsakanin su za a biya a ranar kiyama ko da me za a biya da ladaka za a biya shine ma'anan ka nisanci annaimanci domin annaimanci yana lalata ladar da ka tara ma kanka sai kasance kana ibadar amma mutane ka take tara ma domin za a raba haƙƙin da ka dauka na mutane alhakin mutane da kai tai musu na ƙarya za a biya su da ladarka shine yuhbitu kullu kullu kullu ajrin duk ladar da ka tara zai lalata ta sai ce annamimi shine mai tayar da mai yake da suna rikici a tsakanin mutane ya ce annamimi duk wani sirri shi yake ne shi yake bayyana sa ka gaya mishi sirrin ka sai ya ce faɗa mawa ne ana gani da kyau ko wannan shine kenan Allah ka raba mu da annamimanci fihi masail mali ce a cikin wannan akwai masaloli al'ula na farko annal iyafata wa tarqa wa tirata min aljibti kasancewar al'iyafa shine korar tsuntsaye ko sai a tarka shi ne zane-zane ko sai a tira canfi duka yana daga cikin aljibt yana daga cikin sihiri a saniya na biyu tafsirul iyafa mun samu fassarar abinda ake ce ma iyafa wa tarki wa tira a salisa na uku anna ilman nujumi nau'in min as-sihr kasancewar me yake da suna kasancewar al-aqd ilmun nujum ilimin taurari nau'in min sihiri wani nau'i ne nabi na sihiri annal aqda ma'an nafsi min zalika kasancewar yin kulli tare da tofi yana daga cikin mi yana daga cikin wannan idan ka lura akwai su tsohi masu yawo suna bada magani suna yawan irin wannan abu kaga an hiddo wani kyalle da mi da kullulluka da kullulluka ana gane da ke ko kuma mafi yawanci irin wannan kyallayen kana ganin su ana dama su ga kugu ko ga hannu ko ga kafa har yanzu tsoyi na wannan abubuwan kai bari in ce baka ma ni ga naune ba shi yau ba ana gane da ke ku ni ga launi ba jiyo ba jayyid wannan shine kenan akwai wani bawan Allah mata shi ta tahi ta tahi gida wajen ganin gida to suna da ɗa ƙarami yanzu kuma shi ahalus sunna ne an san shi sananne akan cewa ahalus sunna ne yanzu sai bayan ta dawo yana ɗokan ɗa sai ya gani a ƙugun ɗan da wani kyalle kyalle mai ƙululuka ya ce mine ne wannan kyallen da ce ai ma'aihiyar ma'aihiyarta ma'ana kakarta kinan ba kakar yaron ba kakarta kasan da kashi an ce wannan kasan tsohuwa ce turbugo ita ta ɗama mishi kuma ta hana ka a banye shi wani ta ce maganin matamna ne kuma mai adda kwai cikin kullum cikin zaren wai salumtan maciji wai me yasa ake sa salumtan maciji don saboda shi maciji baya matamna to in aka dama ba yaro shi baya yi baya matamna duk abubuwan da suke kai fassara shi suke yi ni ban san ina suka samu maciji baya matamna ba a to shi da yayi Allah ga da ke ku wai yaro ba zai yi matamna ba don shi ma maciji a ni mamaki ma ya saka san maciji baya matamna maciji ba ya zawo kenan shi ma yaro ba zai zawo ba wannan shi ne kenan alhamisa na biyar annan namimata min zalika kasancewar an namimanci na daga cikin wannan asadisa na shidda annan min zalika ba'dha alfasaha ma'ana wata irin fasahar da mutum zai juye gaskiya ta koma ƙarya shi ma yana daga cikin me yana daga cikin nau'i na sihiri amma sihiri wanda yake karami wanda bai kai shirka ba ana gane da ke ko ana nuhin asihiru ma'anan lastilahan sihiri a ma'ana ba a istilahi ba babu ma ja a filkuhani wa nahwihim babin da ya zo game da bayanin bokaye da makamantansu rawa muslimun fi sahihihi muslim ya rawaito a cikin littahinsa an ba'adi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wasu sashen matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzon Allah ya ce man ata arrafan duk wanda ya zo wajen boka fasa'alahu an shay'in sai ya tambaye sa game da wani abu fasaddaqahu bima yaqulu sai ya gaskata sa game da abin da yace masa lam tuqbal lahu salatun 40 yawman ba za a karban masa sallah ba tsawon kwana 40 ana gane da ke ko tambaye shi kawai yayi ba tare da yami ba ya gaskata to bari mu ga wanda shi kuma gaskata yayi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu duk wanda yazo wajen boka ya gaskata abunda ya fadi ana an kawo fasaddaqahu shi mako ala akwai ruwa da bata bata ce fasaddaqahu ba akwai ruwa ta zo fasalahu an shay'in kata'an ya gaskata ko bai gaskata ba shine al-arba'una kuma wannan ni shi nahi sani ana gane ke ko na'am eh na'am wanda na sani babu sadaka babu fasaddaqahu a cikin na ba a karban sallah 40 na'am yace man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu duk wanda yazo wajen boka ya tambaye sa abinda ya gaskata shi da abinda yace faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to shi ya kafirce ma abinda aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud wal arba'a wal Hakim wa qala sahihun ala shartihima kuma yace ingantacce ne akan sharadin Bukhari da Muslim an man ata arrafan shi a riwayar wanda yazo a wajen boka dan duba shine arrafan aw kahinan ko kuma boka in aka kawo su daban-daban to dukkaninsu ana cewa boka amma ya aka su a wuri guda ana ganin da ke ko to arrafan shine dan duba kahinan shi kuma shine me shine boka fa saddaqahu bima yaqulu sai ya gaskata sa game da abin da yake fada faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ya kafirce ma abin da aka sabkama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kafirce ma abin da aka sabkama manzo Allah ba a magancan ba a karɓi miki sallah ko kenan yana yana bukata ya ƙara kalmar shahada ko ya sake sabon tuba na kina a takaice dai wannan wani gida ina na mana hadarin sihiri ta yanda ka je ka yadda baka yadda ba dai baka tsira ba in dai ka je to shi kenan ka je an hada ma ka ce kai wanga ƙarya yake mun ma ƙara komowa to duk wannan dai baka tsira ba kwana 40 za ka yi sallah ba za a bi ba ba za a karba kuma malamai suka ce dole sai ka yi sallar mai ladacce za ka yi asara sallar ba ita ce aka ce a wani ma yi haso bai da abu min amali a sala in salahat salaha fakad aflaha wa an jaha in fa wa in fasadat fakad khasira wa khaba sallar ita ce wa za a ji ba in ta yi komi ya in ba ta yi ba komi bai ba to ka yi kwana arba'in ba a karɓi sallar ba ai ka san ku akwai matsala ko wannan shi ne kenan na takaice dai akwai jan kunne sosai game da al'amari na bukaye مالي يتي وأن امرأة نبني حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير بايا دقا تكين مدكن واندا يي ميك دسونا تطير يي تنفي أو تطير له كوكما أكي مسا تنفي أو تكهن ko yayi bokanci au tukuhina lahu ko kuma aka yi masa bokanci ba shi yaje wajen boka ba amma da bakin shi aka ji duk uwa su dai ana gane da kyau ko wannan shi ne domin wanda wanda wanda shi aike yayi wanda aka aika wakilin wane ne yawwa shi ne wannan kenan aw sahara aw suhira lahu ko kuma yayi sihiri ko kuma aka masa sihirin ma'ana ya nemi ai masa sihirin wa man ataka hinan kuma duk wanda yazo wajen boka fa saddaqahu bima yaqulu sai gaskata abin da yake fada faqad kafara ala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ya kafirce mu abinda aka saukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bazzar bi isnadin jayyid wa rawahu at-tabarani fi al-awsat bi isnadi bi isnadin hasan min hadith ibn abbas duna qawlihi shi alwari saban da fadin sa wa man ata kahinan ila akhirih har zuwa karshen sa fa innal bagawi قال البغوي الإمام البغوي يتي العراف وأن أكتم العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها shine wanda yake ikirarin sanin wasu abubuwa ta hanyar wasu alamu ko wasu abubuwa da za a kawo masa ana ganin da kyau ko yastadillu biha alal masruq shine wanda yake ikirarin ya san wasu abubuwa ta hanyar wasu abubuwa da zai gai ya ba da dalili da su akan cewa shi ne ya yi sata ga wanda ya satar wa makani dalla ko kuma wanda zai ba da wasu abubuwa ya ce ga inda aka yi satar wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka ma'ana dai shi ne ɗan duba ana gani da kyau ku wanda za a yi sata domin shi bambanci tsakanin boka da ɗan duba shi ne shi boka yana magani shi kuma ɗan duba gayi kawai yake yi ana ganin da ke ku shi boka yana iya ce zan kawo muku barawan amma shi ɗin dubu zai ce zan gaya muku wanda ya satar ba tare da ya satar ba tare da ya iya yin maganin ba akwai wanda kuma suna iya haɗawa duka gaba ɗai ana ganin da ke ku kenan shi ne ma'anar al'arrafu wanda yake zai yi ikirarin ya san wanda ya sata ko kuma ya san inda aka ɓoye ko kuma wani abu da ya haɗi ya san inda ya mi inda ya faɗi waƙila kuma aka ce huwal kahin ma'ana wasu malamai suka ce al'arrafu dai shi ne kahin ba da bambanci da kahin da boka wal kahin huwal ladhi yukhbiru anil mughayyibati fil mustaqbal shi kuma al kahin boka shine wanda yake bada labarin abin da yake na gaibi da zai faru nan gaba ce maka nan zuwa lokaci kaza kaza zai faru da kai ana gane da kyau ko kenan su suna ikirarin sanin gaibi alhali kuma kulla ya alamun fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi in ba Allah madaukakin sarki ba bayan wannan kuma shi gaibi abu ne wanda yake wanda yake ya san shi to za a yi kure shi cikin sauki ana gane da kyau ko irin wannan ta taba haruwa ina tsammani al-Imam al-Albani ne in ban manta yanda kissar take ba wani mutum ne yake ikirari shi ya san gaibi ana gane da ke ko kuma aka rasa malamin da ke zamnawa da shi sai imamul albani ya ce ni zan zamna da shi aka kawo su dama kasuwar gumin boka ne shahararre ya ce kace ka san gaibi ko ya ce eh to yanzu za mu yi mukabala ya ce to ba matsala ya ce to amma ni a wannan mukabalar da za mu yi ina da sharuɗa ana gane da kyau ko ya ce to ba matsala ya ce to mu shiga a cikin mukabala albani ya ce masu to mu shiga a cikin mukabala sai ce ka ce kana da sharuɗa kuma ka gaya min sharuɗan ba ana gaya da kyau ka ce kana da sharuɗa ba ka gaya min da sharuɗan ba ya ce to kana da buƙatar sai na gaya maka sharuɗa ya ce iya mana ya ce to a kinan baka san gayi ba shi kenan ala gaya da kyau shi kenan aka ce ita ce muƙabala wadda aka taɓa yi wadda mafi gajartar muƙabala ita ce wannan a cikin tambaya guda wallan shi ne kenan wakila kuma aka ce alladhi yukhbiru amma fi dhamir boka shine wanda yake iya wanda yake ikirarin yana iya baka labarin abin da ke cikin zuciyarka ma'ana kana zuwa sai ce na sa abin da ke tahe da kai ai kaza kaza kaza ne kake so to masu rubara su ce na sa abin da ke tahe da kai amma dai waka a bakin mai ta tahe daɗi gayi kusa da babu wanda ke su daɗin baki hana gani da ke ko wanda shi ne kenan wakala abul abbas ibn taimiyya al-abbas ibn taimiyya ya ce abul abbas ibn taimiyya ya ce al'arrafu ismun lilkahin shi al'arrafu suna ne na boka wal munajjim da kuma masu ikirarin ilimin tauraro warran malu da masu bugun ƙasa ana gani da ke ko shi ne arran malu wa nahwihim da makamantansu mimman ya takallamu fi ma'rifatil umuri bi hadhihi turuq daga cikin dai ma'ana makamantansu daga cikin waɗanda suke magana a wajen sanin waɗannan abubuwan da kuma wannan hanyoyin ma'ana kamar yana dai da makamantansu wa qala ibn abbas fi qaumin yaktubuna abajadin ibn abbas ya ce game da mutanen da suke rubutun abajad abajad sune haruffa da larabci ana gane ke ko to akwai wani surkulli da suke yi da haruffa tsari da haruffa haruffan larabci sai a yi tsahi da su kamar daga ana tsahi da tafzaha ko ba su yi sai ya zuwa maka tafzaha ya ce doki doka in ka doki ladan ko kuma ka doki ta tsakiya sile ya san abin da zai ce maka wannan shi ne to haka akwai abajad haruffa na larabci za su yi maka sihiri da su wa yanzuru na fil nujumi yace da kuma wanda suke dubin tauraro sai kalli tauraro ce na gano tauraruwa kaza ta nuna akwai wata matsala na tinkararka ya ce ma ara man fa'ala zalika lahu inda Allah min khalaqin ba na ganin dukkanin wanda yake aikata wa'annan abubuwan na bokanci yana da wani rabo a wajen Allah madaukakin sarki ai kuma wannan aya ce ta alkur'ani ko ai mun gano mun gaita a can baya ko yani ayat take cikin suratul baqara wa tabu'u wa tulli shayatin al-mulk wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wannan shi da kenan duk wanda ya ta'amuli da sihiri to baya da wani rabo a lahira fihi masail a cikin fihi masail a cikin wannan akwai mas'aloli al'ula na farko annahu la yajtami'u tasdiqul kahini ma al-iman bil qadri baya haduwa gaskata boka da imani da alqur'ani al-iman bil qur'an ko الثانية نبي التصريح بأنه كفر karara da aka bayyana cewa shi sihiri kahurci ne asalisa na uku zikru man tukuhina lahu an baton wanda aka yi masa bokanci arabi'a na hudu zikru man tutuyyira lahu an baton wanda aka yi ma canfi ana yi nemi a yi masa canfi alkhamisa na biyar zikru man suhira lahu an baton wanda aka ma sihiri ma'ana yi nemi a yi masa asadisa zikru man ta'allama abajad mun samu ambaton wanda suka yi suka rika koyon wannan abajat ma'ana sihiri da haruffa as-sabi'a na bakwai dhikrul farqi bainal kahin wal arraf mun samu ambato da aka yi muna na bambanci tsakanin al-kahin da me da al-arraf boka da dan duba ko kuma mai gobe da nisa na'am aha malai yace babu ma jaa fi nushra har yanzu dangane da me yake da suna dangane da bugun ƙasa akwai ɗaya daga cikin mawaƙa na jahiliya imru'ul qais sai an ce ma lokacin jahiliya to iyakar sihiri kenan ana gane da ke ko sai ma'ayyin shi ta rasu labari isko su ce ma'ayyin shi ta rasu to ya saba duk abin da zai yi sai ya ji wajen boka ya duba masa tahiya in zai tahiya ya ne cikin wannan tahiyar akwai sa'a ko babu in dai ko kan in dai yanzu da ya zo boka sai ya duba ya ce masa tahiyar nan babu alheri kakkaje ya ce boka ƙarare dubawa ya ƙara buga ya ƙara bugawa ya ce akwai babbar matsala ya ce boka ƙarare dubawa uwa ta ce wata aihu ta rasu ba da kowa in ba ita ba ya ce na ƙara bugawa in kaje mu in kaje kai ma za ka bi hanyarta ya ce to don ba uwarka ba ce ta mutu shi sa kake suka hada ne ala gani da jago kawai ya kaba hanya ya tsaya da kuma lafiya da kake komo to daga nan shi ma sai ya watsi da da bokayen a tun lokacin jahiliya ma'ana tun lokacin babu alkur'ani wanda shi da ke nan na'am mala yake babu ma ja'a fin nushra babin da yazo game da bayanin an-nushra abinda ake ce ma an-nushra asali shine walwale sihiri shine annushra hallu sihiri to zamu gani akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushra daga jabir an tambayi manzo Allah game da walwale sihiri fa qala sai ce hiya min amali shaitan walwale sihiri daga cikin aikin shaitan ne a zamu gani ba ba kowane irin walwalewa ba ake nufi to a taƙaice dai ana nuhin dai dan kan mu je gaba ana nuhin walwale sihiri ta hanyar sihiri shine a cikin aikin shaidan ana ga yadda ke ko idan walwale sihiri ta hanyar sihiri wannan aikin shaidan ne rawahu ahmadu ahmadu bi sanadin jayyidin wa abu dawud wa qala su'ila ahmadu anha fa qala ibn mas'ud yakrahu hadha kullahu ibn mas'ud yace yana kyamar wannan magabata musamman sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ana ganin da kyau ku mafi yawanci idan suka ce suna itlaqin kalma ta alkurhu da alharamu ma'ana da yace yakrahu hadha kullu wa yahrumu yana haramta wannan gaba ɗayansa ana ganin da kyau ku wannan idan baka san istilahin magabata ba zaka iya ka zo kai tafassara magungunan su domin yanzu idan aka ce ya karahu yana kyama ke na nufin ba haramun ba ne mine ne makaruhi ne alhalikun ba haka ake nemi ba ya karahu an ya harumu yu harrimu yu harrimu haza kullahu yana haramta wannan gaba ɗayansa wa fil bukhari an qatada qultu li ibn al-musayyib nace ma ibn al-musayyib rajulun bihi tibbun wani mutum ne akai masu hiri shine lahu bihi tibbun kun ga kun ji su ɗan tsibban ma kun ji ma sunan nasu ma su yi attibbu da larabci yana da ma'anoni da yawa yana daga cikin attibbu magani yana daga cikin attibbu sihiri ana gane da kyau misali a hadisi lokacin da rashin lahiya ya kama manzon Allah da manzon Allah ya maholki mala'iku mutanen da suka zo suna zancen sa yace innahu matbubun an masa sihiri ne man tabbahu waye masa wannan sihirin kun gani daga attibbu ne tsibbo kasan hausawa ɓa'un suna ce mata ca ta musalle ku suke ce mata ko mene ne ba da ke wannan karatun na yi shi a mazun namanta an ba kiyo wace ce alif lallam hakuri raba guje wace ce ɗa mai ruwa ɗa musanni na'am shi ne wannan kara wannan duka yana nuna yadda hausawa suka suka yi ma musulunci hidima ta yadda harufan larabci suna gayin su da yaransu ana gaya da kyau ko wannan shine kenan a iya sani na gaskiya dai a afirka babu yaran da yake ma musulunci hidima bayan larabci kamar hausa wannan shine kenan ka je duk inda kake so ka faɗi na'am ina ne muke wafil bukhari an qatada a bukhari kuma da qatada qultu li ibn al-musayyib nace ma ibn al-musayyib rajulun bihi tubbun mutun ne aka ma sihiri aw yu'khadhu an imra'atihi ko kuma ake son a raba shi da matarsa aha a yuhallu anhu shin za a iya awalwali masa wannan sihirin aw yunasharu duk dai ma'anar su guda shin za a iya awalwali wannan sihirin da aka masa na raba shi da matarsa qala ce la ba'sa bihi babu lihi awalwali masa wannan sihirin da aka masa ana gani da kyau ko wannan mutum abinda ake nuni sihiri aka ma sihiri tsakanin mata da miji shine imma a yi bi ta zaizai amma da aka ce anhu anan ne mafi yawanci akan sharri ne kenan an masa ko da ke bi ta zaizai kin ma shi ma sharri ne akwai mai so a ce ya dan lahewa mata guda ita kadai shi ma sharri ne ko akwai bita da zai akwai kurciya ana gani da ke ku shine a raba ka da ita ka kita to shine kishiyar abin ga wancan na'am qala ce la ba'sa bihi babu lahi game da wannan innama yuridu bihi al-islahu islaha domin ai niyyarsa da zai walwale wannan sihirin shine ya gyara fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu kuma duk abin da yake amfani ba a hana sa ma'ana tunda walwale sihiri ne zai ai abu ne mai kyau shi kuma dukkanin abin da yake amfani ba a ni ba a hana sa shine ma'ana wannan magana wa yurwa anil hasani annahu qala an rawaito daga imam al-hasan yake cewa la yahullu sihra illa sahirun babu mai walwale sihiri in ba masihirci ba ana ga amma yana nuhin walwale sihiri ta hanyar sihiri ba mai yinsa in ba masihirci ba aka ma sihiri kawarwale shi ta hanyar sihiri to kai ma ka zaman to masihirci qala qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace an-nushratu abinda ake cewa an-nushra hallu sihiri anil mashur shine a walwale sihiri ga wanda aka ma sihiri wahiya nau'ani kuma kala biyu ce ahaduhuma hallun bi sihirin mithla bi sihirin mithlihi shine a walwale sihiri da sihiri makamancinsa wa huwa alladhi min amali shaitan wannan shine yake daga cikin aikin shaitan ma'ana shine bai halatta ba wa alaihi yuhmalu qawlul hasan kuma akan wannan ne ake dora maganar alhasan da yace la yahullu sihra illa sahirun yana nuhin wannan nau'in ana gani ke ko fa yataqarrabu an-nashir wal muntashir ila shaitan domin idan aka ce za a walwale sihiri da sihiri to shi wanda yake walwalewa da wanda ake walwalema dukkaninsu sun kusata zuwa za su kusanta zuwa ga shaidan bima yuhibbu da abin da yake so fayubtilu amalahu anil mashuri sai ya lalata aikin sa daga wanda aka ma sihiri ma'ana abin da suke nihi shine idan aka ce a walwale sihiri da sihiri to kamar ana ƙara dame ma shi dano gindi ne akan su ci gaba da me ci gaba da me tunda ya san in in yayi sihiri za a komo kuma wajensa don ya walwale sihirin ana gane kenan zai mi zai ci gaba da yi amma in ya san in yayi ba zai sa a komo gare sa ba kenan wannan zai muke suna zai sa abin ba zai yaɗu ba sosai ana gane ke ko yawa wannan shine kenan mala yace wasani na biyu an nushratu bir ruqyati ma'ana nau'in walwale sihiri wanda wanda ya halatta an nushratu bir ruqya shine walwale sihiri ta hanyar ruqiyya wa ta'awizat da neman tsari wal audiyati ana ganin da kyau ko da addu'o'i wa da'awatil mubaha da kuma me yake da suna magana wadda take ta halatta yace fa hada jaizun shi irin wannan walwale sihirin ya halatta a takeice dai wannan shine kenan fihi masail al'ula na farko annahyu anil nushra shine mun ga hani da akai akan mi akan warware sihiri الثانية نبي الفرق بين المنهي عنه والمرخص والمرخص فيه mun gani bambanci tsakanin sihirin da aka halatta da sihirin da aka me aka haramta walwale sihirin da aka halatta da walwale sihirin da aka haramta mimma yuzilul ishkal wanda wannan zai iya tahiyar da al ishkal ma'ana kaman shiga cikin duhu da za a iya yi ana gani da kyau ko ina ji wannan babin yana da tsawo kuma yana bukatan dogon bayani matsalai ba mu fara da wuri ba ne kuma ina cikin kasala gaskiya nan ya kamata mu tsaya insha Allah ni akwai tambayoyi ke na sai mu amsa na
wanda ya tsaye wajen wuta kuma ya rayar da shi yana nufin yadda ya gaskatar da shi yana nufin ya rayar da shi
sai ya sake shahada abinda hadisi ya nuna zahirin hadisi kenan amma akwai malaman da suke fassara sa da kufrun ne duna kufur ana gane da ke ko ma'ana bai yi ridda ba kamar ya yi kahurci ne ana gane da ke ko mutum yana iya kahurci amma bai kahurta ba to amma dai abinda zahiri yake nunawa shine mutum ya kahurta idan kuma aka ce mutum ya kahurta ai ba wani kayan gabas bane in zai koma musulunci ai ka san kaka horta dama ai ka taba musulunci ko me zaka cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan ka je kai wanka ana gaya da ke ku ka kuma ba sai ka je kuma an kawo ka masallaci ba an ce to ga ga wani ga wani mutum ya yarda zai kowo musulunci ba ka da bukata wannan ana ga da ke ko akwai wanda ya taba kira na wai na sai da ko sun ga muna yawan yake da suna kiristoci na yawan zuwa suna musulunta yake mini malam na yi aiki na sihiri ne na bokanci kuma na ji labarin an ce duk wanda ya sihiri ya kahurta yanzu ina so in musulunta ana gaya da kyau ko na ce mishi to kawai ka ce a shaɗu Allah ya yana shi ce a malam to ba sai na zo masallaci ba na ce mishi a baka da bukatan ka zo masallaci ana gaya da kyau ko wannan shi ne kenan wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam na'am na'am alaikum bayan da iya wajen boka da ya da mutum ya yi rabu bai yarda ba sai an yi kwana arba'in ba a bisa da shi ba yake akwai wani aiki na sabon allah wanda shi ma makamancin wannan da za a ci a wajen mutum ya yi wannan amana zai kwana arba'in ba tare da allah ka yi ba da shi na'am akwai hadisan da suka zo a da nuni akan wasu ayyuka amma sai dai da yawa daga cikin hadisan ba su inganta ba amma akwai hadisin da shi akwai ta cewa a kansa shi ne na cewa wanda ya sha giya ana gani da ke ko wanda ya sha giya ya tatil da gangan zai kwana arba'in ba ami ba ba a karbi sallarsa ba to shi wannan eh, akwai ta cewa a kai eh, domin hadisin akwai malaman da suka inganta shi to amma dai har yanzu dai gaskiya ban yi zurfin bincike ba a bisa kan matsalar amma dai na sa akwai hadisin na wannan shi ne kenan Mhm, ko akwai wanda ya taba jin wani hadisi bayan wannan na'am aha wakilu tambaya na'am ba cikin karatu eh aha bismillah Mm, Kasu ne da wani yake bani labarin cewa shi na hira da wani yake cewa akwai cikin cikin suratun sa'i kamar yake gaya mishi ke cewa shi abinda ya gani kamar ya yi kuskure mm, ko ya yi rudda ko ya yi sabo mhm.
ya ce da Allah a tambaya mishi na'am na'am kamar ka hira ne sai shi mutum da yake ce mishi ai wannan rabon garin da musulmi suke cewa a tabbatar da shi na mace kashi guda namiji kashi biyu Mm.
al'adu ne na larabawa aka ɗauko aka sa cikin musulunci subhanallah shi ne subhanallah sai yake tambaya yake cewa ya ce a tambaya kamar shi wannan mutumin cikin wa'anda suka karyatar da ayoyin allah ne ko ko a shi ya yi rida ko ko a ya yi sabo ne daga na'am barakallahu fikum kenan tambaya da dan uwa yayin shine wai wani mutum ne ake hira a zancen gado sai ke ai wannan gadon ma da ake rabawa a musulunci na mace tana da kaso guda namiji yana da kaso biyu wai al'ada ce ta larabawa ake amfani da ita shin wannan magana da ya faɗi ya yi ridda ko bai ridda ba to asali wannan maganar asalinta tana ishayi mutum ya ridda domin kawo mutum ya karyata waye Allah maɗaukaki yusi kuma Allah fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayayi aya ce ta alkur'ani ta faɗi wannan kinan kamar ya karyata ta ne ya aibanta ta ne izgili kawai kai da ayar alkur'ani kana kahurta balantana ma ka karyata to amma eh, faɗin kalima wanda za ta iya hidda musulunci daban yin ridda daban ana gane da kyau ko ka'ida suke cewa ar-riddatu la tasihhu illa bi tawaffuri shurutiha wa intifa'i mawani'iha ba a cewa mutun yayi ridda dan ya faɗi kalima wadda take iya hudda mutun daga musulunci sai in ya cika sharuɗa wanda suke sa a tabbatar mishi da ridda daga cikin sharuɗan da suke sa a tabbatar da mutun cewa yayi ridda a cikin maganar da ya faɗi shine al-ilmu ya san yana da ilimi akan wannan maganar da ya faɗi to ga dukkan alamu faɗin da ya cewa ya al'ada ce ta larabawa shi kansa ya nuna cewa ya jahili ne domin larabawa kahin musulunci mace ba ta da mami ba ta da gado kai asali ma ita gadon ta ake yi mai misali ta tafi makar ma'aifinka ne ya rasu ana gane da kyau ku ya mutu ya bar mata idan aka zo rabawa da ƙannanka mata da matanka dukkaninsu za a raba gadonsu wane kaza ma- matar baba kaza da kanwarsu kaza ita ce ya gade ta in yana so ya ta zaman to ko yangar shi in ta- in yana- in tana so ya ya saida ta in yana so ta zaman to ya aikin shi da abin da ya kamata haka ana gani da kyau ku wannan shine kenan shine ai ma'anan fadin Allah madaukin sarki me yake suna ara'aytal ladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi ya du'ul yatim ana ga wannan aya ta sauka ne akan su suna tunkuɗe marayu daga me daga haƙƙin suna hana musu haƙƙin su ma'ana gado maza kawai ke gado kuma ba ma maza kawai ba a lokacin su jahiliya mazan ma sai manya duk wanda ba su balaga ba su ma gadon su ake ba su gado ma ko maza ma mazan ma to kaga kenan wannan za a ce mishi akwai uzuri na me na jahilci a tattare da shi yanzu kenan sai a bayyana mishi magana da ka faɗi ha ba gaskiya bane kenan dai abu ne wanda ke tabbace a alkur'ani Allah ya tabbatar da shi ko a lokacin da yake da suna jahiliya babu wannan ana gaya da kyau ko Allahu ta'ala a'lam wa iyyakum insha Allah iyyakum na'am babu tambaya na'am akwai ayoyin da ake ta cikin qur'ani mutum ya karanta ko da asuba ne ko yana samu su ne ya hukunce ko ya karanta to ai da ka faɗi ayoyin to kun ga shi shi wanga hotara ce ta sha mishi kai Eh, neman mahuta ne yake game da talauci an ce akwai wasu ayoyi mutu ya karanta bayan asuba su- suna kore talauci suna kore talauci ko zai kudi ana ga da ke ko to gaskiya ne ko ba gaskiya ba to ka faɗa mana ayoyin sannan sai mu faɗa maka in gaskiya ne ko ba gaskiya ba to haka haka tuno an gane da ke ko haka tuno wanda shi da kira ita dai ce gaba ɗaya kinta ana gani da ko ba ce akai tana jayo eh, arziki ba ah, ma'ana dai alama ce ta nasara ma'ana tana jayo cin nasara idan ku kuma ci cin nasara ai ba dole sai na kuɗi ba Ah, wannan shi ne kenan neman ilimi kake ai akwai cin nasara a cikin neman ilimi aure kake nema akwai cin nasara a ciki ana gani da kyau ko wannan shi ne hita za ka yi zuwa inda za ka akwai cin nasara don wani mutu ya kwashe ka ai ba a ci nasara ba ko wannan shi ne kenan matsalar mu mun ɗoki in aka ce arziki mun ɗoka kawai kuɗi su ne arziki ha a risku kullu ma yun tafa obi duk abin da yake na amfani ne mine ne arziki ne Allah ya yi ka mai kyau ya yi ka arziki Allah ya yi ka mai lahiya gangariya ya yi ka arziki ana ga Allah ya yi ka mai addini to babu ma wani arzikin da ya kai ne ta kai wannan idan abkatid duniya alal mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bi dha'ini ita ce babban ni'imar da babban arzikin da Allah zai maka arziki na musulunci ba ka yadda a yi sallah ba ka je ba ka yi sallah in ka rasa sallah za ka shiga a cikin tashin hankali in lokacin sallah ya ba ka yi ba za ka shiga cikin tashin hankali da abin da ya kamata haka wannan shi ne babban arzikin da Allah zai maka dagewa a wajen neman ilimi da son zama a wajen da ake ilmantar da al'umma shi ma menene arziki ne akwai wanda suna so amma ba su isa zo su me su zo su zamna shi ma wannan arziki ne Allah ya sa ka kasance mai son karantar da al'umma shi ma menene arziki ne ko da ko baka da tufafin kwarai ko baka da abin da zaka ci ma wahala yake maka arziki ne wannan ana gane da kyau ko wannan shine kenan a ta a ƙarshe dai wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am a istighfari ko yawa to akwai istighfari Allah yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaikum wannan shine kenan idan ka ka yawaita istighfari kuma ka yawaita salati ga annabi in shi'ta ghufrana adh-dhunubi jami'a aw shi'ta an tukfa adan wa humuma fa'mal bi qawli llahi fi qur'anihi sallu alayhi wa sallimu taslima shi ma yawan salati yana jayi wannan in kai imani ba kuma kai salatin dan Allah kuma kana tadabburi lokacin da kake salatin a natsi ana ga yanda ke ko wannan shi ne kenan a takeice wannan shine darasin mu na karshe sai Allah ya nuna mana bayan Ramadan sakamakon balaguro da zan yi banda gobe insha Allah akwai wasu bayan Allah da suka gina masallaci da makaranta to sun gayyace ni wajen bude wannan masallacin insha Allah za mu jagoranci bude masallacin to in mun kuma dawo akwai shirye-shiryen karatuka da za mu yi a lokacin ramadan to duka wannan yana bukatar lokaci kenan shi yasa za mu tsaye da karatu sai dai mu ce sai bayan azumi Allah ya kai mu bayan azumi kenan karatu zai ci gaba muna kare wannan littafin kuma akwai littafi za mu sayi Allah ya so littafin da za a sanan gaba shi har ma an samu wanda ya ɗauki nauyin shi tun yanzu kuma littafi ne mai kyau sosai wanda ba- ba- ban taɓa shi wanda ya wani majalisi ba a nan da ake da aka taɓa yin karatun shi kuma littafi ne mai daɗi mai kyau sosai ana gani da kyau ko za ku ji daɗin shi in aka fara sai in aka fara karatu sai kun ce ma ka a tashi ana gani da kyau ko subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum